نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وابدع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أهلا بشافي نعم شافي نصبين نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ومن جاءته أغرب نعم
wanda kunama ta zo masa نعم
ta fi na saba'in da nawa to wa man ja'atuhu aqrabun نعم wanda kunama ta zo masa yana sallah نعم aw hayyatun ko macijiya نعم
yana sallah sai maciji ko kunama ya zo masa نعم ko ya bayyana a gurin da yake sallah faqatalaha sai ya kashe kunaman nan ko macijiyan nan نعم fala shi alai ba komai a gare shi sallarsa ta inganta kawai ya ta gaba da sallar illa an ya tura fi'iluhu sai dai in aikin nasa ya tsawaita نعم ya zama af'alul kasira نعم wannan ku sharadi ne tarkul af'alul kasira نعم
ina fata an gane نعم illa an ya tura kaga malai zuwa ga gadan alamai din sun ana cika abu da yaji ana ɗiba ina su suke kaiwa illa an ya tura fi'iluhu نعم sai dai in aikinsa ya yi tsawo wajen kashe macijin nan ko kunaman nan نعم au ya tadbira alqiblata ko ya juya wa alqibla baya نعم tunda sharadi ne fuskantar alqibla نعم to fa innahu kazani cewa shi ya kalau yana yanke wannan sallar نعم in ya gama kashe macijin ko kunamu نعم sai ya sake sabuwar sallah نعم wa man shakka wanda yayi kokonto نعم hal huwa fil witri نعم shin shi din yana cikin raka'ar wutiri au fi sanatin shafa'i ko yana cikin raka'a ta biyu shafa'i نعم yana tsaye yana sallah sai yake shafa'i da wutiri ne نعم sai yake kokonta wannan raka'ar ita ce ta biyu shafa'i ko na gama shafa'i wutiri nake yi ja'alaha saniyatan shafa'i to ya sanya ta ta zama raka'a ta biyu shafa'i نعم idan ya zauna yayi tahiyya yayi sallama yayi shafa'i نعم ko sajada ba'da salami sai ya sujada bayan sallama نعم ثم أوتر سنة يتاج يكاو تري ركعة لها نعم
ومن تكلم بين الشفع والوتر نعم wanda ya yi zance tsakanin shafa'i da wutiri نعم sahiyan yana neman tuwa نعم falashi alaihi ba komai a gare shi نعم
illa a- wa wa in kana amidan نعم amma ya kasance da gangan ne ya yi magana bayan ya yi shafa'i kafin wutiri kuriya an karhanta abin da ya yi makaruhi نعم wala shi alaihi amma ba komai a gare shi نعم alhamdulillah sai ne na shimawu ya zo to izriya ta ji ɗari biyu da sha nawa da sha biyar fasulun rabewa ke na insha Allah ƙalafin risala malam ya faɗa a cikin littafin risala wato abu muhammad ibn abi zaid al-qirawani mai littafin risala nan matsalolin risala ne malam zai kawo su kuma ya ya musu sharhi walahu ya halatta ga ainihin mutallaki goge ta ga wanda ya saki matarsa shi ne risala da yake yana bayanin talaku ne cewa ya walahu walahu raj'atu to shi saboda a san da wa yake sai yace walahu ai lil mutallaqi zawjatahu ya halitta ga mutumin da ya saki matarsa arraja'atu yayi kome fillati tahidu cikin matar da da take jinin haila ba tsohuwa ce da ta daina jinin haila ba ba kuma yarinya ce da wata fara jinin haila ba ba ana nufin wani ya sake ta cikin jinin ba wannan kam haramun ne ko da ya sake ta cikin tsarkin da bai shafe ta ba to idan ba ta tsufa ta da jinin haila ba ya sake ta zai iya yin kome malam ta dukul fil haibati saniya matalisa matuƙar ba ta shiga cikin haila ta uku ba in ta yi jini ɗaya zai iya mai da ita ko ta yi jini biyu ko jini na biyun ya ɗauke zai iya mai da matuƙar jini na uku bai zo masa ba idan jini na uku ya zo masa to shi kenan ta zama canka ta kare shi ba da idan ikon mai da ita wani kuma ba da ikon aurenta a wannan lokaci dan ba ta gama iddar ba sai jinin ya ɗauki jini na uku sannan ta halatta ga wasu zawarawa amma shi da yake da damar komon bai yi ba har jini na uku ya zo to ba yi da damar komi sai dai alfarma ɗaya ce yake da ita wanda sauran zaurawa ba su da ita in ta yadda zai iya kawo sadaki a sake ɗaura musu aure yi ai ita sace da ma ake ka gane ai shi ne kai alfarmar da yake da ita in ta yadda wani da yi gurwaye bai kamar wanka ta karkata gare shi ba to zai iya kawo sadaki a sake ɗaura musu aure amma maganar kome kan ba yi da wannan damar idan ta shiga jini na uku fil hurrat cikin yantacciya in ma ta kasa yantacciya ce iddanta jini uku ne aw saniya ko kuma matukar ba ta shiga jini na biyu ba fil amati a cikin kuyanga idan matar tasa baiwar wani ya aura in ta shiga jini na biyu shi kenan ba yi da damar yin komi wannan in ji mai risala kenan kala sharihu ha mai sharhin risala shi kuma ya ce arraj'atu ina ga maganar adawi ce malam ya kawo sharihuwa imamu adawi wanda ya sharhin risala a kai risala tana da sharhi ya ku goma sharhi iri iri shi ma samu rujani a sharhi ne na risala shi ma adawi sharhi ne akwai su zarkani duka sharhi ne to yace ar-rad'atu kome wato shi ne shehi risalar da ya zo kan wannan kalma da muka karanta yanzu sai ya kawo shar yace ar-rad'atu ya mulku az-zawji shi kome ko miji ne yake mallakar yanda mace ba ta da ikon sakin kanta haka nan in an sake ta ba ta da ikon mai da kanta amma miji yana da ikon saki yana da ikon yin kome fi kulli talaqi cikin cikin wannan wato cikin dukkan wani saki na kasa adaduhu an salasi da adadin sakin ya tawaye ga barin saki uku in yantacciya ce saki ɗaya ne ko biyu to yana da ikon yin kome amma idan ku yanga ce to saki ɗaya shi ne ke da ikon yin kome in ya mata kake biyu sai bayan wani miji malam ya kuma a hutu dawo matuƙar babu fansa a cikin wannan sakin miji yana mallakar kone ne idan matan nan ba kuɗin ƙiyayya ta biya ta fanshi kanta ba ba ɗora mata tare aka yi da take ba ta son shi ta biya ba to a nan ne yake mallakar kone amma in fansa ta biya ko saki ɗaya ne bai da ikon komai sai dai ya kawo sabon sadaki a sake ɗaura abu. Yi, ko yau ta biya shi ya kalɓa kafan shi kanta, to ba da ikon mai da ita. Sai dai ba za ta yi aure ba sai ta gama iddarsa, amma shi ba da haƙƙin da zai ce na mai da ke. Sai dai da sabon sadaki da shaidu da daura aure au ko kuma malam ya kun Na'am.
wannan saki ɗaya ko biyu Na'am.
bai kasance ala wurin mubara'ati a bisa fuskar kubutarwa ba Na'am.
in an kubutar da ita ne daga sharrinsa Na'am.
gaba alkali aka je aka bincika yana dukanta Na'am.
ko yana barinta da yunwa Na'am.
ba yi da halin da zai rike ta Na'am.
sai alkali ya raba auren a ka'ida take ɗaya alkali yake da iko rubutawa Na'am.
to a nan ma ba yi da ikon cewa ya mai da ita ka gane ai Na'am.
sai in wannan illar ta gushe alkali ya tabbatar yanzu ya wadatu zai zai iya rike ta Na'am.
ko kuma ana da garanti yanzu ya daina dukanta to alkali sai ya maida masa ita amma in fitar da ita kai wajen mubara'a Na'am.
to ba yi da mallakar kome ko da ba fansa ya yi a wata sadiya ba Na'am.
wani fidiyati da kuma ɓangaren fansan duka ba yi da ikon kome wa inna ma kanati lahu rada'atu ka sani kome tana kasancewa gare shi ne Na'am.
malam tanqad al-iddatu matakar idda ba ta kare ba Na'am.
damar da yake da ita ma idan ba fansa bane ba kubutarwa bane Na'am.
to yana da damar kome ne matakar idda ba ta kare ba Na'am.
iddar kuwa mai yin wata mai yin jini uku ne ko wata uku kamar intasiya Mm.
ko mai yin jini biyu ne ko wata biyu idan bai wace Na'am.
ya annal ismata bainar zaujaini Na'am.
domin wannan tsari da yake tsakanin ma'aurata guda biyu Na'am.
la tanqadu ba ta yankewa Na'am.
bima duna salasi da abin da yake koma bayan saki uku ko saki ɗaya ne ko biyu in dai bata gama ida ba har yanzu hukunci matarsa ne tunda yana da ikon mai da ita Na'am.
in ma wanda ba komai ne yana da ikon ba da sadaki ya sake ɗaura musu aure Na'am.
wannan igiyar da ta ɗaure tsakanin su ta zama matarsa Mm.
igiyar auren ba ta yankewa da sakin da bai kai saki uku ba fil hurrata a cikin yantacciya Na'am.
sai idda ta ƙare sannan ya zama igiyar ta yi Na'am.
yana amma in dama tun farko sakin ya kai uku to igiyar ta gama yankewa bayi da ikon yin kole wani kuma bayi da ikon auren ta sai ta gama idda izalam ya kuma a hutu da izalam ya maimaita in fa ya kasance wannan sakin babu fansa tare da shi Na'am.
saki ɗaya ko biyu in aka ce fansa ta biya to igiyar ta yi ko saki ɗaya ne sai dai ya ƙara ba da wani sanaki a sake ɗaura aure Na'am.
malam tarkabi idan su matuƙar idda ba ta ƙare ba Na'am.
to alhamdulillah sai mu tashi wa rajat ta kunu bil niyya ma al qawli sai ne risala ta bi shafi na nawa ne risala a samuru gani da jeron gudu ha za mu tashi wal umratu mun gama haji saura umra Na'am.
wal umratu sunnatun mu- mu'akkadatun Na'am.
yin aikin umra sunna ne da ƙarfi Na'am.
sunna ce mu'akkada a bar ƙarfafawa Na'am.
fil umri a cikin rayuwa Na'am.
cikin rayuwarka kai umra ko ɗaya sunna ce mai ƙarfi Na'am.
ka gane ai a idan kuma hajji ne shi kuma wajibi ne sau ɗaya kamar yadda ya faɗa Na'am.
a farko a farkon babun hajji Na'am.
wannan ba ba- a a malikiya kenan Na'am.
kasu akwai saɓani a kan wacce aya ce ta farlanta hajji a wacce shekara aka farlanta hajji kasan farlantawa daban samun daman aje a yi hajjin kuma daban kamar azumi ne an farlanta shi a ba azumi ba juma'a an farlanta ta tun a zaman maka amma ba a samu damar yin ta ba sai da aka zo madina to shi ma aikin hajjin malamai sun yi ta saɓani kuma duk a cikin su a ayoyin bakara ne wasu malamai kamar imam Malik- Ma- malikiya su suka ce ayar da ta farlanta haji take walillahi ala nasi hajjul baiti man sada ilayhi sabila kaga wannan ayar haji kawai aka fada ko to sai suka ce haji shi kadai ne farilla ita umra sunna ce muakkada wasu malaman wata mazhaba kuma suka ce a'a ayar da ta farillanta haji ita ce wa atimul hajj wal umrata lillah kaga shi ma ai shi ma fi ne abu wa atimul hajj wal umrata suka ce wannan ayar ita ta farillanta haji da uku wa atimul hajj wal umrata lillah ne suka ce haji da umra duk farillan ba zancen wancan farilla wannan sunna inda aya ɗaya ce ta farlar sau kuma suka sake samun saɓani to a wata shekara malamin tafsiri babu saɓani tunda ita bakaran ba a dunkula aka saukar da ita ba shekaru shekaru har kuma shekara takwas aka yi ana saukar da ayoyinta gwargwadon abin da yake afkuwa so malika suka ce su a shekara ta shida bayan hijira aka farlanta haji saboda ita wannan ayar walillahi alam nasu hajjin yanki a shekara ta a shekara ta takwas kai inda ita ce a ƙarshe su kuma sha biya suka ce a a a shekara ta shida ne domin wa atimul hajji wal umrata lillah ta riga wacce ita walillahi alam ta ita ai ali imran ce ma ko ko yawwa to kaga ita ko ali imran ai bayan bakara aka saukar da ita wanda shine gwargwadon sabani amma a malikiya dai haji shi kadai ne farilla ita umra sunnatul muakkadatu sunna ce a bar karfafawa marratan sau ɗaya fil umri a cikin rayuwa wa yustahabu ana so limanin sarafa min makkata ga mutumin da zai juyo daga garin makka min hajjin daga hajjin da yayi au umratin ko umrar da yayi ya gama abin da yayi na hajji da umra ya gama iya zamansa na maka ya je ya yi tsawakul wada'i yanzu haka yana kan abun hawansa ko yana takawa da kafarsa zai juyo ya balo garin makka to ana so an ya kula ya dinga fadi a wannan fitowa tasa ya dinga cewa ayibuna ta'ibuna ajiduna lirabbina hamiduna sadaqa Allahu wa'adahu ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده kamar yadda ya shigo yana labbaika to idan zai fita kuma ana so ya fita da wannan kalmomi ayibu na mu masu komawa ne zuwa garuruwan ta ibu na mu masu tuba ne ajidu na mu masu bauta ne da rabbi na ga ubangijinmu kuma hamidu na masu yin godiya ne shi ma da rabbina ga ubangiji sadaqa Allah wa'adahu Allah ya gaskanta alƙawarinsa Allah ya rubuta ya yi alƙawari zan yi haji ko umra ga ta yanzu nazo na yi haji ko umra wa nasara abdahu Allah ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzab wa hada ya rusa talan dangin kafirai shi kadai yau al'azabi kenan to alhamdulillah sai ne askar Sallah tana nan in baka yi mazi ba ko fitsari in dai ba abin da ya fito ai ba ka sa hannu a cikin wanda ka so samu in dai dai ciwo ne kadai ba abin da ya shafi zancin sallah sai dai idan mai raki ne ya yi magana ko ya juya ya kauce wa alƙibla to wannan shi ne zai bata sallah amma don ciwon kadai ba sunnaka ba ko kula ma ka harbe ka kana sallah in dai ba ta sa ka fita daga hayyacinka na sallah ba ko maciji ya sare ka inda za ka iya ƙalisawa ba tare da ka fita daga hayyacinka ba sallar ka ta inganta ina za mu tashi ɗari da arba'in a da kawo hajiya ba ni askari kafin hajiyar ka mutu fasulun ko ko dai ba mu ƙara samu ne a to ina ina zan kai shafi ɗari uku da hamsin da hudu To, ina za mu tashi askari na'am wala yuqbalu wala yuqbalu iqrarul marid wala yuqbalu iqrarul marid ba a karban furucin mara lafiya liman yuttahamu alaihi ga wanda ake tuhuma a gare shi ka gane ai ga wanda ana tuhuma cewa mara lafiya nan yana bunsa wasu kudi sai da mara lafiya da zai mutu yace ai kudin da wane kudin da yake bin wane wane nan ya biya shi to ba za a karba ba in ya mutu sai ya biya ka gane ai inda cewa yayi ya yace masa to sai a duba shi din baya cikin magada dan la wasiyata liwarisi yanzu abin da yake yi wasiya ce inda sai da zai mutu yake yaya ce ko in baya cikin magada to za a zartar idan bai wuce sulusun abin da ya bari ba in kuma yana cikin magada to yafiyar ba ta yi ba sai ya biya idan uban nan ya mutu sai ya biya sannan a raba gado da shi in shi magaji ne wannan idan yakewa ne kenan amma idan biyan bashi ne yake ya biya to kowane ne in dai ba wata shaida da tuno cewa ya biya shi tun kafin ya kwanta jinyar ko a cikin jinyar ya biya to ba za a karɓi wannan ikirari ba walau yi tarafa sahihan da mutum zai yi fulici lokacin da yake da lafiya da itilafi malin da hallaka dukiyar wani majnuna a lokacin da yake mahaukaci ka ga abin da yake nufi lokacin da yake ciwon hauka ya yi barna ga wani da kuma ya dawo hankalinsa sai ce ai sanda nake haukan nan na yi wa wani ta'adi to lazimahu biyan wannan barnar ya zama dole gare shi tunda har bai manta ba a sai akwai ganganci a ciki in akwai haukar ma to mugunta ta biya wa a ciki tunda har haukan ba ta sa da ka dawo hankalinka ba ka manta barnar da kai ba to akwai kusan hankali a tare da kai dama ake wal jununu kununu dama haukar ai fanni fanni ce to taka fannin tana wajibta maka biyan abin da ka bata ka yi firafi baligar kamar kulcin da ya yi lokacin da ya balaga da idilaji da ɓata dukiyar mutane sajira lokacin da yake kalin da ka dawa suka kai shiru mana da san da ya balaga ba ya yi ɓarna kuma yanzu da ya balaga kai ka bada kai a ina ƙarami na yi wa wani sahabi kaza to dai ka biya wadawi tarafa bi mu'ayyani da zai yi kurici da wani abun ayyanawa kaza ya ce ai akwai haƙƙin wani a kaina kaza fa ankarar muƙarru lahu wanda aka yi kurcin gare shi ba al-muƙarru alaihi ba wanda aka yi kurcin aka ce wani ya ce kana bin da kuɗi kaza sai ya yi inkari ya ce shi kuɗinsa ya fi haka to halafa alaihi eh wancan din da yake wani na bin kaza ne ya rantse akan kazan ake bin sa ba abin da shi wanda yake bin haƙin ya faɗa ba in ya rantse to sai a kalbi ya abin da ya rantse a kai wa man aqarra bi warithin wanda ya kulfi da afkowar magaji lazimahu ma na qasahu al-iqraru to abin da iqrarin nasa ya tauye wa magada lazimahu ya zama dole shi zai biya a addihunsa ko da yana cikin magada ko da yana wajen magada ka gane yayi kai kadai ne ba ku zama biyu ba balantana sai da ku takalmi kuma ku zama ku biyu ma sai adalai yanzu shari'a ba ta karba sai daga adali sai ka zo ka ce ai wannan nan da ya mutu ga ɗansa na samu ya taɓa zuwa Legas ko Kaduna ko wani gari ya yi aure na shaida da mu aka yi kuma an haifi ɗa na gudu gashi. Da su sauran magada ba za a taɓa kuɗin su wajen cirewa wannan gado. Abinda kowane ɗa namiji ya samu a gadon wajibi kai ka ba wannan magadi. Eh, a- a a- a gobe ba ka kawo ni. a ƙarar kawo na ikirari ba kai. ai ku karanta shi abu da mali a karatun mu na azumi in magaji ne a cikin nasa za a raba biyu a ba wancan rabi su saura a ba su rabon su cikakke in a wajen magada ne to zai biya shi biya nasa rabon amma fa wallan yan ya subutu na sabuhu wa mirasu na sabarsa ba za ta tabbata ba tun da shaida ɗaya ne kai da ka kawo kace ɗanka ne bayan ya mutu dama ai kai ne ka biya ba gado ba ne saboda haka gadonsa bai tabbata ba a zuciyar mamacin sannan nasabarsa ba ta tabbata ba ba zai zama ɗan uwa a wajen ƴaƴan wannan mamacin ba a shari'a ha ba kai ka shi ba in ma haɗa baki kuka yi abu da shari'a take dubawa in haɗa baki kuka yi ka zo ka ce shi ma magaji ne eh a bangarori ke magada a bashi ku je can kula ba kudin ka za a lafa kuma na sabarsa ba ta tabbata ba gadonsa a zuciyar magadan nan da ya tabbata fa in kana sunayi fa in kana isnayi amma in su shaidun sun zama guda biyu ne min ahali shahadatu kuma suna cikin ma'abota shaida mazaje ne ba mata ba yantattu ne ba bayi ba adalai ne ba fasikai ba balagaggu ne ba yara ƙanana ba su ne ahali shahada shi ne sharaɗin shaida a musulunci ya zama yantacce namiji balagagge mai hankali adali to in sun kai biyu kuma sai suna daga cikin ahalin shahadati shahida suka shaida to wa sabata nasabuhu wa mirasu ba za su biya ba tun da shaida ta cika nasabata ta tabbata wa mirasu gadon zama a zuciyar magajin ya tabbata in su kai mutum biyu zuwa sama kuma min ahalin shahada to alhamdulillah sai ni hashiyatul adawi dari da arba'in da bakwai na za mu tashi akwai wanko? salisuwa ko saniha kuma kada da arba'in da bakwai ko a su tsira farko ko wa saniha da yake wa yujibul hadda yana magana wa mujibul hashafati fil farji yujibul gusula ويوجب الهد ويوجب الصداقة ويحسن الزوجين ويهل المطلقة ثلاثة للذي طلقها ويفسد الهد ويفسد الصوم abubuwa guda bakwai shi malam ya kawo to a ƙarshe mun kwana a guda ɗaya ne da muka yi mai sharhi yake maka wasaniya na biyu daga cikin abin da magibuna ta fatin farji yake wajibtawa annahu cewa shi koyuwar hashafa cikin farji yujibul hadda yana wajibta haddi bayan wajibta wanka ai haddar zina yana wajibta haddin zina shine alhadda din da yake maka alal zani yana wajibta haddi ga mazinacin wa haddal luwadi na biyu kuma yana wajibta haddin luwadi alal la'id ga mai yin luwadin da sharɗihin mazukuri kowanne da sharaɗinsa da aka ambata fi babi a cikin babinsa a babin zina akwai sharaɗin haddin zina a babin luwaɗi akwai sharaɗin haddin luwaɗi in ya zama da wanda ya yi luwaɗin da wanda aka yi dukkan su balagaggu ne to jefe su ake ko da gaurawa ne ko da samari da ba taɓa yin aure ba daban manzo Allah ya ce faqatu bil fa'ila wal mafqula a kashe wanda yayi da wanda aka yi ba to amma fuqahu suka ce sai dai in wanda aka yi wa yaro ne karami kaga shi babu haji a kansa to za a kashe wanda yayi shi kadai shine sharadinsa da aka ambata a babun wa salisuwa abu na uku daga cikin abin da shigar azzakari cikin farji yake wajibtawa annahu yujibu sadaqa yana wajibta sadaqi bil fati da fataha na sadu as-sadaqa ka gane ai wal kasri da kuma kisra as-sidaqa kenan a'a ba sadu ba jimun ne yujibu ko yujabu yujibu ismu fa'il yana wajibtawa yujabu ana wajibtawa ana wajibu tashi ya biya sadaki idan aure ne an daura aure bashi yuridu yana nufin kamalar sadaki cikar sadaki inda an ba da wani bangare ba a ba da wani bangare ba sai ya aure ta ya take da sau daya ya sake ta to ya wajibta sai ya cika mata sadaki wa illa idan ba a sami majibul hatafati fil farji ba ya sake ta to fa nisku hasilun bil aqdi rabin sadaki ne yake kasancewa daga an daura aure ka gane ai da Allah ta min qabli an tamassuhunna ko fa nisku ma faradtumu illa an yakuna aw yaku alladhi bi yadihi uqlatul nikah da kuka aure su kuka sake su kafin ku take su to za ku ba da rabin abin da kuka farlanta ne na sadaki to idan da ya ja wani bangare da ja wani bangare ba ya take ta sau ɗaya kawai ya sake ta to yana wajib ta cika sadaki in ma ajalan aka yi zuwa wani lokaci ne kaga baki kenan to wajibi ya biya abin da aka ambata nan cikakke wa haza ka gane ai idza kana bil gayb eh to akwai ba yawwa idza kana balidaini idan su su din suka kasance balagaggu ne miji da matar dukkan su balagaggu ne kuma sai ya sake ta sau ɗaya sai ya sake ta to zai cika sadakin nan cikakke au kana zauju baligar ko kuma mijin ya kasance balagagge ne wal mar'atu mimman yudau misluha ita kuma mata tana daga cikin wanda ake takun irinta bata balaga ba amma ta kai girman da za a taki misali to ana wajin ta masa biyan sadaki amma idan ya zama ita matar kalama ce bata kai a take ta ba saboda kankanta to ko da ya take ta ba za a biya sadaki ba in ya sake ta ko kuma ya zama shi mutum bai balaga ba ko da ita balagaggiya ce ya take ta a haka to ba za a biya sadaki ba idan suka rabu shi da sharadin warajiwa na hudun abinda majibul hatafatu sulfar da yake wajibtawa annahu yuhasinu zawjain yana katangance ma'aurata guda biyu saurayi da budurwa ne suka yi aure sai ya take ta sau ɗaya sai ya sake ta to da shi da ita duka sun zama musanai ba saurayi da budurwa ba wayannan yantakir ko da ba a sami intishari ba miƙewar azzakari haka nan suka suka tusa a cikin kamar lagwani ba dai ya shiga ba shi ke na hukunci ya tabbata ko da babu intishari amma bi shuruɗi tazakkuri da sharaɗin suna sane fi maudu'iha kuma a cikin wannan gurin insha Allah ta'ala akwai maganganun malamai kenan tun da yake insha Allah ta'ala akwai da suka gani in babu intishari to ba a ci sadaki ba wa kalisuwa na biyar ɗinta أنه يهم المطلقة ثلاثة للذي طلقها مجيب الهتفات في الفرج yana halarta matar da aka mata saki uku lillazi tsallaka ga wanda ya mata saki uku a baya yanzu sabon mijin da ya aure ta sau ɗaya kawai ya take ta kawai ya kai ya take ta shi kenan ta gama idda ya halarta wanda ya mata saki uku a baya wa huwa hurr eh eh wannan kuma ka kawo ta magana ka ce auren kisan wuta aka yi wala yuhillu ha zalika wani san alfala tun a ibiya mun gaya maka kwanan nan ma eh sai sai ya biya bukata ai ya zo ai an yi wannan a gaban manzon Allah kana so ta koma gidan tsohon mijinta sai ta yi aure da ta yi aure an kwana biyu sai ta kawo ƙara wajen manzala sallama ta ce ya rasulallah wannan mijin na da na aura abin nasa bai wuce la'urjan wando ba kaga bai take ta bace da aka je aka zauna ta ji ba za ta iya zama da shi ba ta kaso auren sai ta zo ta ce tana so ta yi aure sai maza lafiya to ai bai halatta ki koma gidan tsohon mijin da ya miki kake yi ba to ai yar so ya zai aure da wancan mijin kuma ya take ne ce a magana ki ta baya tana kare ta gamsar ki ne a baya kin ce abin nasa bai wuce madaurin wando ba to ta yaya har ya take ki har kuma kika halatta ga tsohon miji sau da haka manzo Allah bai bata ta koma gidan tsohon miji ne bai mata take uku ba to a nan akwai sharaɗin cewa sai ya take ta taku sosai in maganar shi ya sa ai akwai sharaɗin a ciki yan a in idan idan ka je babun auren zai zai gaya maka nan muna magana abin da yake wajibi ta wanka ne sai aka kawo hukunce hukuncen abin da shigar azzakari cikin farja yake wajibtawa bayan wankan wa huwa hurrun wanda ya sace ta din ka gane ai saki uku da shi sabon mijin da ya aure ta yanzu ya sace ta ya sace ta wa huwa hurrun yana yantacce wa amma mudallaqatul abdi amma sakakkiyar matar bawa bai hilluha shiga ɗallaka hatin ta yi wannan shiga a zaka yi kibir da sabon miji ya yi yana halatta ta ga tsohon miji idan saki biyu ma kawai ya mata ina fata an gane ai shan ma la sai maka lillabi yuhillu allaqata salasa wannan idan yantacce ne shi da yake da damar saki uku ko amma shi bawa ai damar sa saki nawa ne saki biyu ne ko to idan bawa ne yau matarsa saki biyu to sai bayan wani miji ba maganar yuhillul mutsallaqata salasa nan kawai yuhillul mutsallaqata sintaini idan mijin bawa ne walidhalika ko surudun akwai wasu sharuɗo'i ga wannan zance na batun kome su zukaru an ambace ta fi mahalliya a mahallin da can an kaje babu nikahi wa talaki nan muna magana a babu wani abu da yake wajibi ka wanka zance ya zo da mu tana wa sajisuwa na shidanta annahu yufsidu alhajja majibul hatamati fil farjin nan yana bata aikin haji faradan kana aw tatawu'an shi haji na farilla ne na farko a rayuwa ko kuma na tatawu'i ne da aka je maimaitawa in dai aka yi majibul hatamati fil farjin da harami a jiki wannan hajin ya baci amdan shi kuma jima'in da aka yi da gangan ne kana auni siyana ko da mantuwa yana sanacewa da harami a jikinsa ya san kuma ba a yin jima'i sai an gama aikin haji da gangan ya je ya take ta ko ko a mantawa ya san hukunta amma sai ya manta to ba ruwan shari'a da mantuwa anan ba karban uzurin sa anan idza waqa in dai wannan jima'in ya afku qabla luqufi bi arafata kafin tsayuwan arfa daga lokacin da ya dauko wannan wannan haramin nasa zuwa tsayuwan arfan au ba'dahu ko kuma bayan tsayuwar arfan kabla tawafil ifada kafin ya tawafil ifada ko a muzdalifa ko a mina ko da arizifa in dai bai ya tawafil ifada ba yayin jima'i hajji ya baci waran jamratul aqaba kafin jifan jamratul aqaba fi yawmin nahari a cikin ranar layya wai kama da ala hajji kuma dole ya ci gaba da aikin hajji a karyar waya ƙabihi zai biya shi min ƙabe daga shekara mai zuwa ya zo ya yi hajjin ƙara'i waya haji kuma sai ya yi hadaya a in yau ya zo da hadayarsa a wannan shekarar da hajjin ya ɓaci to ba dole sai ya yanka hadayar ba don hajjin ɓatacce ne zai iya barin hadayarsa ya koma da ita ba in ya zo hajjin lamako sannan zai yanka hadayar tasa a ingantaccen hajji kasan hajji yana cikin alifani layi ya fi rigali akwai alifani ya fi rigali wa alifani layi fi rigali akwai alif guda biyu da ba sa karyewa ko sun ɓaci akwai alifai guda biyu kuma da suke karyewa ba dama a cika ba da yi sun alifai guda biyu wanda suke karyewa akwai alwudu da as-salatu ka gane yanzu kana kana cikin alwala sai kai tusa ba ta kare ba to ba da ba da ma ka ci gaba da ita yau sai dai a dawo baya ko kana sallah sai sallar ta baci to ba da ma ka ci gaba da ita haka haramun ne sai dai ka koma ka sake sabuwa to amma da haji da azumi as-sawmu wal hajji su la yuzu ba sa karewa suna dai baci in ka manta da a watan ramadana ka ta abinci da mantuwa to ko ban ka halaka maka ai ya kare shi kenan ka ci gaba da cin tuwo ba dole ka kai shi a ɓato in ko ka ci da gangan to sai ka yi kafara wancan mantuwa ce ta wajen ta maka ramakon guda ɗaya a ramadan amma in ka ci gaba da gangan kuma sai ka yi kafara dole ka kai shi hakan a kalyan to shi ma haka aikin hajji shi ma layi burgu ba a gama shi sai an kai ƙarshe ko ya ɓaci sai ka kai wajibi ne wasabiwa na bakwai din shine yufsidu sauma majibu na tabbata da fanti yana ɓata azumi farban kana au nafilan wannan azumin na farilla ne kana ya kasance au nafilan ko na nafila ne aha abdan kana au nisyanan kuma yin jima'in da gangan ne ko da mantuwa ne yana bata azumi wa lazamu hul qada wal kafaratu fil farad in ta'ammada al qada wal kafaratu la ma ko da kafara yalzamu yana lazamta fil farad cikin azumin farilla in ta'ammada in ya ganganta yin jima'i amma inda mantuwa ne guda ɗaya kawai zai rama babu kafara yayi jima'i da mantuwa da rana a watan ramadana to zai rama guda ɗaya ne amma inda gangan ne sai ya yi kafara amma in azumin nafila ne to guda ɗayan kawai zai lama ko da da gangan inda mantuwa ne kamar ya ci da mantuwa ne azumin ramadana babu lamako kamar ya ci da mantuwa a azumin ta ɗauki kaga babu lamako tunda mantuwa ne to haka shi ma jima'i in azumin ta ɗauki ne babu lamako amma in da gangan ne sai ya lama ta ɗauki nan guda ɗaya wajibi wa illa idan ba da gangan ba ne a cikin wata ramadana to ka falƙaza aura mako ne fakar kadai ban da kafara ka ta'ammudi zalika kamar ganganta yin jima'i na na kudu cikin azumin nafila kamar da na faɗa inda gangan ka kala azumin nafila da yin jima'i za ka rama guda ɗaya ne babu kafara wannan ma zakara to shi kenan sai mu tashi a nan tunda mun gama kawo guda bakwai din alhamdulillah sai ne الإيمان هل بقى الشيء يجي لك عشان تيجي أقول هل المسائل لا هو لا لا مسائل لا تقع لا مسائل تكون عند أهل لا لا مسائل بسم الله الرحمن الرحيم هذا المسائل شافي موجود فعظمنا سي muka yi azama wato muka yi himma ba da taraddudin bayan kai kawo wa ihjami da gabatuwa wa taqahurin da kuma dawowa da baya wa iqlamin da dada yin gaba dai kan wato zan yi ne ko ba zan yi ba zan iya ko anya yin littafin nan zai yiwu kuwa lima fina wannan ya kasance domin abin da yake tare da mu min na rauni wa kusurin da kuma takaitawa wa ajizin da kasawa wa futurin da yankewa to duk da haka dai bayan waɗannan abubuwa ba a zamna muka yi azama an najma a sharhan mu tara wani sharhi wajizan takaitacce li muktasir al-akbari na takaitaccen littafin nan na ahlari li sheikh abdurrahman al-akbari na sheikh abdurrahman al-akbari أجزل الجواد الألي ثوابه الجواد ألا ما يوم بيواء الألي مأوكتي أجزل يويت ثوابه لا دفشين أهلا من يوانا شرد بعدد قليل دون عدد أم كأم من دلائل ندليلي وفروع دا ريشنا ومسائل دا مسألو لي نقل شراتواني أما قاله وكتبه في مثل هالعلماء الأوسياء ba wai na muka kirkiro ba maganganun sharhi a lakalan mun kirato ne amma ga abin da al'ulama'u malamai al'ausiya masu suka alkawari ƙalahu suka faɗe shi wa katabahu suka rubuta shi fi misila cikin misalin irin shahohin da aka yi wa ahalar wa ma ƙarrarahu ko fi na za'iriya al-muhaddisuna wal fuqaha'ul umana kace wa ma da abinda المهدثون malaman hadisi wal fuqahu da malaman fiqh wa al umana wa amintacin wannan al'umma qarrarahu suka tabbatar da shi shi na za'ira cikin makamantanta laysat haka ne ko a to wa nubayyinu bihi muna bayyanawa da wannan sharhi da zamu yi wa ahlari annal kutubal fiqhiyyah da tafafan fiqhun nan laisat ba su zamanto komai ba illa shiruwa face sharhohi ne wa tafasira da fassarori bi ahkamil kitabi wa sunna suna sharhi ne da fassara hukunce hukuncen alqur'ani da hadisi wa ijma'il ulama'i da kuma ijma'in malamai sune amfani da kafan fiqh asallahu an yurji'a bihin idini ilana muna kaunar Allah zai dawo da nutsuwa da wannan sharhi da zamu yi ya dawo da nutsuwa ila nufusin muta'allimin al-bawasil zuwa ga zukatan ɗaliban ilimi al-bawasil sadaukai dan azamun in ba sadauki ba ba wanda zai iya ba da rayuwarsa wajen neman ilimi yana na albasil sadauki wa yab'athu bihi sakinata kuma zai aika nutsuwa wa sabata da tabbata ila qulubil muallimin al-afadil zuwa ga zukatan malamai al-afadil masu falala wani wai zudu bihi al-mu'zina kuma zai kore wai zudu ne wai zudu bihi eh al-mu'zina wannan littafi sharhin da zamu yi zai kore al-mu'zina masu cutarwa alwaƙi'ina masu afkawa fi ara'il fuqa'i abriya cikin cin mutuncin malaman fiki wanda suke kubutattu idan ga sai mu ga aika su ne yan bid'a ne yan waye to za mu kore wannan abin da ake jingina mun da wannan littafi almi to zai kore alkalimati kalma da ake gaya musu mummuna wa yuzkita bihi shiƙishi ƙatal mutaƙahimina kuma zai sa yin shiru ga haushin nan na masu abkawa cikin mutuncin malamai aljahalatu da suke jahilai irahatan domin hutarwa liƙulubin mukulisin alkiyarati ga zukatan masu ikilafi wanda suke zaɓaɓɓun bayan Allah alhamdulillah sai ne to ina za mu tashi tashi na ɗari da arba'in to ina ne tamrini na uku to ina za mu tashi ukutubin jumalar ajiyata ka rubuta jumloli masu zuwa ba'ada ja'alil fa'ilil mazkuri bayan sanya fa'ilin da aka ambata a jumlar mu'annasan abun matuntawa fi kulli jumlati a cikin kowace jumla ka gane ai nan ya kawo shi ne muzakkari da fi'ilin da fa'ilin to kai za ka juyar da su ka mai da su mu'annasai da fi'ilin da fa'ilin na farko yace shakarar walidu a shakarar waladu ummahu alwaladu da shakara ummahu ya gode wa mahaifiyarsa a nan abin da ake nufi da gode wa mahaifiya shi ne yi mata biyayya saboda faɗin Allah a duk kurli wa liwalidai ka gode mun ka gode wa iyayenka gode wa Allah shine ka bauta masa da ikhlasi gode wa iyayenka kai musu biyayya shine ma'anar godiya a nan da nasa alqur'ani to a nan ma ba wai idan iyayenka suka ba abu kawai ka zauna ka ce na gode miki mama a'a ba wannan ba ka kyautata mata dubul walidai ne ake nema shine godiyar to idan namiji ne ka ce shakarar waladu ummahu yaro ya gode wa mahaifiyarsa kaga shakarar fi'lu madi alwaladu fa'ilun marfu'un bi zammatin zahira ummahu shine maf'ulun bihi mimun din ka masa mata na umma baka ce ummuhu ba ummahu to idan za ka biya shi ya koma mu- mu'annasi sai ka ce shakaratil jinsu ummaha duk jillan miran guda uku sai ya canja shakara sai kasa ta wuce alifi shakarat alwaladu sai ya zama aljin ummahu sai ya zama ummaha saboda damirin ta anisi na biyu shi ne ya hamilul bayi'ul burtuqal albayu mai talla mai sayarwa daga albayu ciniki albayu mai sayar da lemo ya hamilul burtuqal yana dauke da lemon zaki alburtukal lemon zaki to idan mace ne sai ka ce tahamilu alba'i'atu ko ka sa maka ta'u ta'ali daga alba'i'u tahamilu alba'i'atu alburtukala yurajjil fallahu dajaja alfallahu manomi na gidan gona yurabbi yana renon addaga da kaji kamar yana kiwon kaji kaji gidan gona to idan mace zai ba turabbil fallahatu addajaja na hudu shine sha'ir al-faqir bil bardi al-faqir taraka sha'ir bil bardi yana jin sanyi ba yi da ɗaki mai tsimi ba yi da bargo mai tsimi to idan mace ce fa sha'iratil faqiratu فقيريا شعرت بالبلد سنة جنسي نبير أدرك المسافر الإدارة المسافر متى فيه أدرك الإدارة يا لجرج القصة نعم وتوين صولي جرجي يا قصة تاجي كنا يدوى da gudu ya riska ya samu ya shiga idan mace ce ba za ka biya ya koma mu'annasi sai ka ce adrakatil musafiratul qitara sai ka sa wa fi'lin ta'u tani su sakina adraka sai kuma adrakat almusafiru sai ka koma almusafirat yuhibbul muallimu almujtahida almuallimu malami yuhibbul mujtahida yana son mai kokari a cikin dalibai to idan malamar mace ce fa almuallimatu to fi'ilin ma sai ya canja ka sa masa ta'u salisa a farko inda fi'ili ne mudari wanda in fi'ili ne madi ta'u salisa sake na ake sa masa a ƙarshe adrakat to amma idan mudari ne sai ta'u din ta dawo farko idan fi'ili madi ne sai ka ce ahabbat ahabbatil mu'allamatu almujtahida to amma da yake mudari ne daga yuhibbu sai sai kuma tuhibbu تحب المعلمة المجتهدة ما لما كان أصل طالبي من قوكي الحمد لله آمين تو كما راجي أبو ده ايه ده شايف نفس عندنا لا لا بتاعي إلى ناقصة أنشأت السماء هو قل كل ذا شرعني شرع الطفل يبكي الطفل زنجري شرع يا يبكي ينا كوكا الأفعال هنا أفعال الشروع كنا لا مثلا أفعال المتقاربة والرجاء والشروع ونوكو يشون شرعة شرع الجيش يتحرك الجيش لندنر ياكي شرع يتحرك يا هدو yana motsawa wato yana ci gaba da tafiya wancan fi'ili ma biyu ne an sha'atin sama'u turdiru sama an sha'at ta kasance turdiru tana zubar da ruwa an sha'ar ra'adu ya kusifu an ra'adu tsawa aradu an sha'a ya kasance ya kusifu yana ruguji a kaza saudu ya guli الثوب تفع هكذا يا هدي بلينا صوفا هكذا البناء ينهار البناء جني هكذا يا كفن كي ينهار ينا زبوا الحمد لله duka na a shuru'u ne gaba ɗayan su guda uku ne lafazin da kawai su daban da alwiya shafi to ina za mu shafi ملئت بالخبيث منهم بطون فهي نار إباقها الأمعاء لو أريدوا فيها لسبت بخير كان سبتا لديهم الأربعاء هو يوم مبارك إلى للكسر فيه من اليهود اتداء مسامو قدعكم muli'at an cika buɗunun cikkuna jam'in ciki minhum na yahudawa bil kabisi da mugun abu babu alheri a cikin yahudi cike ke da mugunta fahiyar naru cikin yahudu wuta ce tibaquha rufin wannan wutar al'amau shine kayan ciki na tibaquha ita maka darakatuwa illal munafikina fi daraki al-asfal akwai kira da take fi darki ko da take fi daraki cikin yahudu kamar wutar jahannama ne rufin wutar shine kayan cikin law uridu fi hali sabtin bi khairin law uridu bi khairin da Allah sai su da alheri da sai sai baka fi ilmin Allah da Allah ya san da Allah ya san yahuda suna da alheri ko fi hali sabtin a cikin halin asabar din nan da aka hana su kamun kifi to kana sabtan da dahimul al'arbiya da sabtan asabar din nasu kana da ya kasance al'arbiya laraba ce da dahim a wajen da Allah ya musanya musu laraba ce ranar hutu da annahu khuliqa fihi nur domin hadisin wanda Allah ya gaya mana ran laraba ne aka halitta haske to amma da yake Allah baya nufin baya son su da alheri sai ba suka yi ta haukan su a cikin asaba suna daukan ta su a wajen su yake masifiyar rana huwa yawmun mubarakun domin shi laraba a shi rana asabar din yini ne mubarakun ila amma aka ce albarkata littasrifi wajen tasirifi na neman abinci ai shi ne da ta zama duk iyadul wuce ta wajen kama kifi ta wajen kamun kifi ranar asabar an fi samun kifi mai yawa amma sai zama itida'un shishigi da ƙetare iyaka ya kasance fiye a cikin minar yahudu daga wajen yahudawa daɗin yana da albarka wajen sana'a da neman abinci tun da suka saba wa Allah a cikinta da ya hana su kamun kifi suka saba masa sai ya cire albarka da cikin asabar ɗin aka bar musu ita fanko ba komai a cikinta to alhamdulillah mami to ina ne ta alini sashi na nawa ta alini masu irin namu ba ومن تعظيم العلم لنا لدى الجلمة ما علمي تعظيم الوا جلمة ما أبو كنان كراتو في قلب العلم أتكي نيمان علم da kuma neman karatu wa man yata'allamu minhu da kuma girmama duk wanda yake neman sani a wajensa ya girmama girmama waɗannan yana daga girmama ilimin in kana girmama abokanan karatunka ko da ka fi su fahimtar karatun kana ɗaukan su daidai da kai kana ba su daraja to alama ne na kasan darajar ilimin kuma kana girmama ilimin sannan wa mai ta'allamu min da girmama duk wanda yake neman ilimin a wajen sa ya dinga ba shi daraja ya dinga girmama shi to alama ne na yana girmama ilimi ya san darajar ilimi wa tamalluku kaga yin fadanci mazmumun abin zargi ne tamalluki zaman fadanci irin zaman da kai din nan ka lankwashe kafa ka zo ka sunkuya a gaban mai kuɗi kowa ya zo wuce ana gari ka wannan duk da hankali zai zarge ka ka duba wani tsabar kwaɗayi ya zai nemi halakarsa ya zo ya tsaya yana maula wannan abin abin shi ne tamalluki abin zargi ne a wajen mutanen kirki illa bin alaji ilimi sai dai a cikin neman ilimi in a wajen ilimi ne wannan mahamudi ne ba mazmuni ba ne in a gaban malam duk wanda ya zaka a gaban malami kai haka ko sarki ne kai ko ka fi kowa kuɗi to ba za a zarge ka za a ce ka san darajar malami ka san darajar ilimi ka san darajar addini amma an ka tafi gurfa na a gaban jahili don kuɗin da ko don mulkin ka to masu hankali za su zarge ka fa innahu ka sani shi lamarin da yake yambaji yana kamata an ya tamallaka ɗalibi ya yi fadanci ya yi tamalluki da ustazi ga malaminsa wasu raka'i da abokanan tarayya ta wajen karatu ko malamin baya gudu in za ku yi muzakara to ana so kowa ya yi tawazu a yi wannan zama na tamalluki ya yi wa abokanan karatunsa tamalluki ya tafi da min domin ya fa'idantu a wajen in ka zo musu da girman kai in akwai abin da kake nema a wajensu na sani ba za su gaya ma wa yabbaki da ɗalibin ilimi yana kamata ga mai neman ilimi an yassamci al'ilma ya saurari ilimin da ake gaya masa wal hikimata da hikimar da ake karantar da shi ya saurare ta duk da azimi da girmamawa wal hurmati da ganin alfarmata wa in sami al-mas'alata al-wahidata koda ya taba jin wannan mas'alar guda ɗaya da yanzu ake faɗin ta aw da kalamatan wahidata ko wannan kalma guda ɗaya da yanzu ake faɗi ko da a baya ya taɓa jin ta a bakin malami alfan maratin sau dubu to yanzu in za a maimaita ta ya sunkuya ya saurare ta ya girmama ya yi ladabi kamar yanzu ya fara jin ko da a baya ya taɓa jin ta alfan maratin ƙila malamai suka ce mallan da kunta azimuhu ba da alfi marra duk ɗalibin da girmamawansa ga kalma ta ilimi bayan da ya taɓa jin ta sau dubu yanzu ta dubu da ɗayan da yake sauraro girmama wannan kalma bai kasance ka ta'azimi fi awwali marra kamar irin girmamawansa da yayi mata a farkon da ya fara ji ba to falaita jahil ilimi wannan ba ma'abocin ilimi ne wai dan an faɗa an faɗa an maimaita farillan sallah kaza ne farillan alwala kaza ne anniyatu wal kaza wal kaza in ana yi sai ka koma kana da dadannan wayarka ko kana surutun ka da wasu saboda ai yanzu kawai da ake karantawa ai ahadari ake karantawa to kai fa ba ahalin ilimi ba in ji ta alimi amma ba in ji ne dole ka saurara akwai hikima cikin wannan da malamai suke so a gane zai iya yiwuwa duk da sun da kai wannan kalmar ko matsalar sau dubu wataƙila kuskuren fahimta ce ko a juye ka fahimci kalmar yanzu ne wataƙila malamin zai wani ƙarin bayani da zai haska ba ka gane asalin abin da ake karatu yana da wannan za ka ce an ce shehu malam nasiru kabara sai da ya rama sallar shekara ashirin a matsayinsa wata rana ya zo don malamin su malam mutu yawa ana magana a kan alwala a kan farillan alwala da aka zo wa aidiya kuma ilal marati ka gane ai da Allah ta faktulu zuwa kuma ai da aka ce wa gasulu ya daini ilal mirfa aini shi da ya dauka wancewan alwala da ya ta farko na kunnonin alwalan nan in an zo wanke wanfar ne ba wanke fuska kawai daga nan ake wankowa zuwa nan shi in ya zo kawai nan yake wankowa zuwa nan sai malam mutum ya ce ai Allah cewa yi wa aidiya kuma
fadkhulu wujuhakum wa al-adabi na ai wadkhulu aydiyakum an ce yadda kuma nan ne saboda haka a farin nan hadda nan sai ka wanko tun daga nan din wanka wanke wani sunna ne yanzu ka zo wanke hannu na farilla sai ka wanke tun daga nan zuwa Allah ta wa aydiyakum ila al-marafiq ya ce wa kuɓukum ilal mifalki ba ba daga wuyan hannu aka ce ba yadda kwanan ne yake da Allah ya ce wa tariku wa tariqatu da yake fadalahu aidiyahuma ina ake yankewa ba nan ba ai nan shine yake a shari'a to saboda haka da yaji wannan ka ga dai ba da gangan ba kuskuren fahimta ne amma aka ce sai da ya rama sallar shekara ashirin sallar farilla ta shekara ashirin a baya saboda da shekara ashirin yayi yana wankewa daga nan zuwa nan nan kuma farilla ne duk wanda ya farilla kuma alwala ka san bai da to ashe an sha faɗa wa ya san san da malam zai kamar ji wannan kalma a shekara ashirin in ka ce ya ji ta sau dubu goma ma ba za a yi mamaki ba to saboda haka malamai suka ce duk kalmar da za a faɗa ko ka san da sau dubu to ka saurara da kunnen basira kamar yau ka fara jinta wataƙila ka ji daɗin ka kuskure kake yanzu ne a dalilin bayanin da za a yi ka fahimce ka to alhamdulillah sai me
ko ina ne shafi na nawa ne sayyidul arabi نيل العرب بشان روح الأدب فإناني ثم من كتي إذا قسم فوق أسا نشا تقول فوق تو ثم دل رضي الله عنه المريدة sannan shi Ibrahim radiyallahu anhu yayi nuni ga muridi Allah ne ihsani ga kyautatawa likai ya kuna min ahalin ƙurbi wata dani domin muridi ya kasance daga ma'abota kusancin fadar ubangiji wata dani da kuma kusantarwa wa yukuriduhu shehu yana son ya fitar da muridi ni su ulil bukuli daga mugunyar ɗabi'an nan ta rowa wal kusar da kuma tatsewa shi da tafka asara ihsani a can kyautata wa ‘yan uwa da ɗan abin da Allah ya hore maka بقوله ده فلن تشيو او ان بيت يكمي انت طريفا خالدا في طلبي رضاه بادر ان اشار تسب انت طريفا كتير ده دوكيا خالدا mai yawa in kana da ita da yawa din fi talabin ridahu cikin neman yarda ta fi shehin nan eh akwai mutumin da malami ne shehi ne amma yana son kuɗi ko to wani ladabinka da hidimtawarka da jiki ba za ka maka kasabin yarda a wajensa amma kana dan kawo wasu kuɗaɗe masu dan kauri kana bayan fa aljihu yanzu za ka sami yadda to shehu yake maka ishara ka ce da dukiya mai yawa cikin neman yardarsa sannan kuma yace bajir ka yi gaggawa in ashara idan ya yi nuni cewa a yi kaza to bajir ka yi gaggawar aikata wannan ishara ta tusib za ka dace da abin da ake nema na shirya ta maka an fiƙa yuhal muridu ya kai wannan muridu ka ce da ɗarifan dukiya ai malaka ka ce da shi ne ɗarifan ɗin dukiya ka ce da dukiyarka aljadida wanda yake sabo wanda yanzu ma ka same shi kana shauƙinsa kana son amfani da shi imtisalin domin kwatantawa لأمر الرد المجيد أمرنا أبنجدي ما أوكشن سلكي لقوله تعالى لهم فلن الله تعالى ليتي أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا كشد دوشيا من طيبات لغداء لما كسبتم أبن لكوك تعالى نهلا كما قيل كما ينبغى ما فيه كما سكتين إن بذل المجهودة هو موجودة لي إن بذل الموجودة hakika bayar da abin da aka samu abin da ka samu komin yawansa komin ƙanƙantarsa ka tsaga ko ka cire wani abu ka bayar fi sabilillah ko ka hidimta wa malaminka min istiqati bil ma'budi yana daga samun amincewa ga abun bauta shine Allah wa man il mawjudi suka ce hana abin da ka samu min su izalli fil ma'budi yana daga mummunan zato da kake yi wa abun bauta sarki Allah cirewa ka bayar min istiqati yana daga amincewa da kai wa Allah ka amince da abin da Allah ya ce wa ma'anfaqatun min shay'in wa huwa yukhlifuhu ya ce duk abin da kuka siyar Allah shi ne zai maye shi to in ka yarda da Allah abin da ya faɗa gaskiya ne to a ga kana cirewa kana bayarwa min siqati bil ma'bud yana daga amincewa da kai wa Allah amma man il mawjud hana abin da ka samu kana ga in ka bayar zai kare to min ku izani bil ma'budi kai wa Allah mummunan ka to kana ga in ka bayar ba zai baka ba kana ga shi kenan in ka labu da shi kai ka talauce Allah ba zai ƙara baka wani ba wannan kai wa Allah mugun zato alƙawari ne fa yayi kuma ka san inna Allah la yukhliqu al-mi'ada wa ma abaqtu min shay'in fa huwa yukhliqu suka ce wa aqabahu kulli qadihin mafi munin dukkan wani mummunar ɗabi'a ko mafi munin dukkan wani mutum mai muni sufiyun shahihun sufi marowaci wannan ya fi kowa muni su a wajensu dama su ce a sufiyu man safa kalbuhu wa karuma haluhu mutumin da zuciyarsa ta tsarkaka kuma halinsa ya zama na karamci kaga kyauta ku tana cikin alkaramu ai to mafi muni mafi muni a samu sufi marowaci yana da awar tasawufu amma shi marowaci ne a sai baka yarda da Allah ne mai mayarwa wa an fi taliban da ya takaciyar da dukiyarka wadda take ga daddiya wancan tarifan sabo malukal jadid talidan kuma malukal qadim da tsohon da sabon duk in bukatar hidima ta zo ka dauko kai hidima da su dukiyarka alqadimi inda ka wanda yake wajenka ka ciyar da ya tafi talabi rizahu cikin neman yardar Allah ai da ajalin maradat ce kika a dai mai yardar shehin ka kai muke magana a cikin neman yardar shehin ka li'anna ridahu rida menene eh domin samun yardar shehinka arifi riba ulhaƙi shi ne samun yardar Allah an ce lokacin da shawar mutum ya rasu a maiduguri kasan almajirin shawar jibiri man abun sai ya karatu shi ne babban shehinsa da malaminsa lokacin da yake zuwa a maiduguri wata rana ya zai sanar wajen shawar jibiri man ko ya yi kaɗan ne ko wani abu makamancinsa wata hidima dai ta taso ne nauyi tashi yayi yace zai zai zai kula guru bai gaya so jiru ba ba ya je mai dugo ya sai da gidansa kuma shi kada da gidan da mallaka a lokacin ya sai da gidansa ya nemi gidan aro ya zuba iyalinsa ya zo ya kawo kuɗin ga shan jibril gidansa ba kuma bai da wani gidan sai gidansa da yake cikin yalansa ya sayar ya zo ya kawo masa kudin sai da aka gama hidarwa ma daga baya an nutsu yake da kai ku aina ka samu kuɗi mai yawa haka daga tafiyarka ya matsa masa da yake wallahi gida na na sayar saboda akan ka zauna cikin kunci gara ni iyalai na su yi hakuri ba zan rasa da gidan da zan ajiye su ba na sai da gidan na kawo maka domin a yalwata gida a samu gun da za a zauna wannan su ne muridai sadiƙai buƙatar shehin su ita ce buƙatar su damuwar shehin su ita ce damuwar su shi yasa shehu an da maka an duk tarifan talidan ka ciyar da sabuwar zuciyarka da tsohuwar duka fi ɗalabi riba cikin neman yardarsa sai ce ne wa badir in ashara tujib ai sari ka yi gaggawa wala ta kar ka tsaya kana wani taraddadi na yi ko ba na yi ba in ashara laka in dai yayi maka ishara bi if'al da fi'li amri yi kaza aw usruk ko yace kabar kaza to kai gaggawan aikatawa ko barin abin da ya hare ka tusib alhaqa ai zaka dace da gaskiya wa sawaba da katari wa tawfiqa da dacewa wa sadada da katari dai wallahu a'lam alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أجدنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله نعم نعم